من عليما ولم يتقبل منها قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الكاظم لما سبق ناصر الحج بالحق الهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره والمجال العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضي الله تعالى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أيها المشيك الدليل على هذا الوعيد الثالث من درس ذات إلى نبي هذا ربك رب العزة عما يصفون ويا من الدروس لي والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذا ما تكون سورة الأنبياء سورة المائدة سورة البيان فدي الله فدي الله تبارك وتعالى إن لا متنشي نمر عليهم نبينا آدم بالحق سروا قربانا مشكوكين من عليما ولم يتقبل من الله قال لا رسول الله قال إنما يتقبل الله من المتقين الله تبارك وتعالى يا بارك السر نقباء بني إسرائيل da muka ce Allah tabaraka wa ta'ala ya ce annabi Musa da mutum goma sha biyu daga cikin asba da kuma daga cikin ƙabilu daban-daban na bani isra'ila nan ya zafi da kif nan ya zafi da kif da zafi da tsaya aka haɗa su goma sha biyu wanda Allah wani zai ba su domin su dauki alƙawari za su je su yanki jababirawa da suke can ariha wanda cikin ƙasar sham garin yake to bayan Allah wani zai haɗa dauki alƙawari da su ko sun dauki alƙawari za su bi za su bar biyayya da suka je suka leka suka kai da mutane suke domin ba kaya adin ne sauran mutane adin ne sauran mutane annabi sabi ko annabi hudu annabi hudu shi ne mai da adin na kawo hudu mai da samu da kawo mutane sauran mutane annabi hudu ne dama malami suna cewa shi garin sha gari ne na annabawa mafi yawa manzanni a wancan gari suka yi zamani ya sa maka bayan maka da mutum maka su sallallahu alaihi in ka ce kai annabi ne ko kai mazo ne su ka tattara za ka yi haka kuma can gari sha mutum ne gari annabawa wannan gari da zai tsara ba mutum bai annabi ba can ne Allah bagi da ke babu labarin cewa wa bi irin ma'asalatin wa kasirin mashi ga rijiya ta zama ba kowa ba mai shan ruwa ba mai riba ruwa ga katangi sun rurrushe ɗakuna ne da mutane ne suka zauna a gurin Allah bagi da domin ya nuna wa su mutanen da suke zaune a jirgin arziki aya ko ayoyi cewa waɗannan wasu mutane ne da suka saba wanzannin su kafin Allah ba gidin Allah ba gidin ya musu azaba da haka to kuma in kuka kafin sai kuka saba wanzannin ku ko ki Allah ba gidin tsara ba tsara biyayya abin da ya same su zai same su sai ne gare sha shikenan Allah tabaraka wa ta'ala sakamakon rashin cika alƙawari da suka yi Allah ba gidin zai rabe su ya ci wani al'arabi suka yi ta iya mutu a cikin wani kasan kamar shekara arba'in da ta ce in sun wani suna tafiya ya suka inda suka tsaya ɗin nan suka zage ta shi haka nan da dare ibn abbas ya ce kamar farsa ce takwas ne kadai allah bane zai zalbe su wannan a cikin wannan imuwa annabi harun allah bane zai karbe shi shi ma annabi musa sai da su a cikin wannan allah ta baraka wa ta'ala sai ya nada musu yushewu ko kuma ya ba a yushe wa annabta yushe na kuma shi ne ta hajji a nan musa da da yake bin ta har lokacin da suka zai zaka zai koyon karatuwa da shi suka ne ta hajji ta ne sosai su ba daga sosai shi ne su je ke shi allah kuke zai ba shi annabta ya zai ga su ga yadda za a yi ya shiga cikin wannan garin ya yaƙe su ya kashe su gaba ki daya wanda ya kasance ranar juma'a ce har ma malamin suka ce a cikin hadisin da Ahmad ya ruwaito a cikin musnadinsa Allah ubangiji ya jinkirta masa da rana tunda ya kare dukkan abubuwan da zai yi kafin rana ta faɗi ko kuma kafin gobe a zubar da shigo kenan Allah ubangiji ya masa dole magana malamai sun maganganu da yawa cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan cewa sai ba da rana kai sallah din nan Allah ne sallallahu alaihi wasallam aka kamar su biyu da rana da ake cewa yawmul kanda ko kuma azab malamai tarihi suna gaya wannan yakin ko azab ko kanda duk suna dai cewa mushrikan makka sun shirya da yahudawa garin madina za su shaƙe da sallallahu alaihi wasallam a cikin garin madina za ka ce ya za a yi mai shawarin sai salmanar faris cikin nan ya ba da shawarin cewa su ga yadda suke zai yaki a tsikarar su shi kuma salmanar faris shi ne mutumin da nasu za su yake cewa lokalin imanin turaya da gana ya buhari da imani ya kasance can wani tauraro da kan tauraro mai nisan gaske yana can sama cikin turaya ya ce da yana da imani yana cikin wancan mutane yana cikin wancan gurin to da muna da wanda zai zai ɗauko imani ga wannan wurin ya kawo shi ne samanin bani saboda bai wanda Allah ta baraka wata ala ya samanin bani ya ba da shawari cewa mu da muke yi to na rami muke yi ramin da doki bari ya tsallakawa ba duk an yawai garin da shi ya kai haka in suka zo mu muna ciki in kuma mutum ya kusure tsallakon da shi gari ya da muke kenan balle ma yana da wahala mutum ya tsallake ramin ya shigo cikin wannan gari to wannan ana sai masa yin mukallaf ko kuma azab Alaihi sallallahu alaihi sallama sun shagala da shi da sahabbai har la'asar tsango da har rana ta zo ta fadi radallahu alaihi hatta sallal asara Allah mai gidi sai jiyo musu da rana ya tsango musu da ita kaɗan har suka sallaci wannan sallah din domin suna kan yi wa Allah tabaraka wa ta'ala da yayi ne wanda za su yi ɗaya ke nan haka nan wani yan da su isra lokacin da alaihi salatu wasallam ya isra'i da miraji da ya dawo ya ce kafirin makka ya je baitul maqdis ya dawo ko kuma ya wuce baitul maqdis ya je sama ta je ta biyu uku sama ta uku ta biyar ta je ta bakwai ta zama mata ha ya suka ce to idan daga cikin kake yi a wasu dabbobinmu ko mutanenmu wanda suka kasance karar kasar kamar abinci suna da zai ina ne nusu lalata sallama ya ba su labarin a yi har wata dafa daga cikin dabbobi na suwa da haka cikin sun damu da mai su sai suka ce yanzu ka fito ka nuna mana inda wuce nusu lalata sallama ya ce musu yanzu nan za su zo za su kula da wuri kaza ne in an zo wani abu da ganin mutum wane ne a gaba don mujiza to shi ma wannan ya faru Allah ban yadda ya zuke ta masa rana a wani lokacin sanda aka jira su ka shigo domin a gaskata Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma kare ya su mujiza ke haka nan kuma an ƙara da cewa sai na ali da zai lawa an rubuta na Allah wa rawu a wani lokacin da Allah ya sanar da shi da kan kafa kadan sai bacci ya dauke shi wannan ya kun sallar asara a lokacin da Allah ya sanar da asara ba masai kaza lokacin da ya farka ta mai mafi shamsu har har rana ta kan taso faduwa haka قال النبي صلى الله عليه وسلم على صلى الله عليه وسلم اللهم ان عليا الى عبدك وطاعه رسولك ya Allah sai na ali yana cikin maka biyayya ne wanda da yawa manzon ka biyayya manzon alaihi sham Allah ba kiri kamar mata rana Allah ya tsalle na tsara ya tsallaci na tsara saboda haka idan Allah tabaraka wa ta'ala ya amsa wa yushebu wannan addu'a an san bar mata rana karar juma'a da zai kai aikin ranar juma'a ka ba zo da shiga Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wa Allah sunan waɗannan abubuwa kamar abu ne biyu ko kuma ranar yakin kallon da garin wayewar isra'i da kuma sai na alin da alifila su tuni shi da aka gaba da kaɗan shi ma na rana ta zo da baɗi allah ba gida da ne wannan dai mujiza ne daga cikin mujizozi a nufin lalai sallah wanda kullum ya karanta wa cewa qur'ani shine babban mujiza a nufin lalai sallah allah da bani kwanta na cewa da cewa ya rasulallah wadda alaihim ya muhammad ka karanta musu نبأ شين خبر ابن آدم لا بارك آية النبي آدم ابني آدم تسمية يسوع بلابيو هابيل وقابيل بالحق كذا تعمل هنا لا بارك نجسيا متعلقم bi'udu yana allaka ne da cewa ka karanta musu su larabawa in sun ce wa abu kullu suna da fassara irin nasu abinda wannan ayar take nufi tana nufin cewa kisa da muka karanta a baya na nufabaku bani isra'ila mutum sha biyu to tana haɗe da wannan mai saboda haka za a ta jimloli ne ga baki daya in kana ba kurbanan yayin da suka yi wani abin da suke ce masa kurban shi ne kana so aka gaba da wata ana yi da addu'a ka ko ya fito wani aiki da kai to sai ka zo ka yi abin a fili Allah ubangiji zai karba a fili ba na ba wani koyi koyi ka zo a fili kai abin in ka ba wa Allah gaba da wata ala wani abu Allah in ya karba din za a gani a fili haka ne idan aka san haka ne ba wannan shi ake musu kurban shi annabi adam alaihi salatu wassalam lokacin da Allah ubangiji ya sauko da shi daga sama ya saukar da shi ne kamar yadda su malamin dare suka ce a saukar da shi ne shi a kasar indiya ita kuma zai dawo wa wa aka saukar da ita a nan jizirul arab jidda ba arab hausa zuwa jawo yin jidda ko a jidda aka ce aka sauke ta suka yi ta yawo suna neman junansu ba su gane junansu ba shekara da shekaru har wani lokaci shi annabi adam tun daga wancan kasar indiya kullum yana zuwa tawafi makka domin Allah ta baraka wa ta'ala ya masa ɗakin kaba ne ma wasu malamai suka ce an jaddada masa ɗakin kaba ne hukun da ya zo yana ganin mala'iku suna shiga baitul ma'mur mala'iku da suke shiga baitul ma'mur su yanda Allah ya kuma labari su wa ma ya alamu dinu da rabbi fi illahu ana samun kullum mala'ika dubu saba'in shiga cikin wannan ɗakin su yi gauta gobe ma su shiga in yi wannan sun shiga gobe wasu ila ayyana sallallahu alaihi wa sallam to Allah kun yanzu suna gani Adam daga can sama ya kawo shi kansa sai ya ce Allah ina da kuka gina miki irin ɗakin nan Adam ni ba ni koyo koyo da mala'iku sai ka gina masa malamai suka ce in za ka je tasirin ɗakin kawo yanzu in kana da abin gwadawa ka gwada tanka daga ɗakin kawo nan har bai tuwa a san da yayi to sai kasance duk shekara zai zo garin bakkan nan yin dawa ne aikin hajji kenan da yake shine shine farkon annabawa da Allah mai gidi ya ko ya aiko to shi kenan sai kasance yana zuwa duk shekara to da ya sau wurin yana zuwa yana neman masu tasa wata rana kawai amina sai zuri gida ba da zai ganta bai gane ta ba sanda suka je arma da suka je arma suke ta wannan kankamin gefe wannan muka rubuta ce shekara su kuma suka je suka gane juna a arfa kenan daga nan sai suka wuce muzdalifa suka je suka yi kwana wanda duk dai aikin hajji an je duk wannan ayyuka ana yi mafi yawa koyi ne da annaba da suka gabata shi aikin aikin hajji mafi yawa annabawa ne suka yi wannan aiki wannan annabi adamu ya yi wannan annabi ibrahim ya yi wasu wani sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi wani abun kuma annabi isra'ilu ya yi wani kuma wani kuma sai da hajjara ta yi shi ne aikin hajji to shikenan yana zuwa yana dawowa duk shekara da ya zo ya gane sai ya koma inda yake lokacin da wannan abin zai faru wanda yanzu za mu karanta ne muna bayar da kuma mukaji ba ne ba su sai da awawo ta aiki yaya ciki guda ashirin tana aikuwan mace da namiji kullum tana aikuwan tana aikuwan hasan da wuce na gwada aiki hasana da husaini misali mace da namiji suke aikuwa kullum to shi kenan malamai suka ce shi kabilu an haife shi ne a aljanna da aka dawo kasar nan shekara da sai aka yi shi kuma habiru a nan shi ka habiru a haife shi ne da wata wanda ke cimata ta semira shi kuma habiru a haife shi ne a nan da wata wanda ba ta kai jamila ba su dai rawa suna cimata da nima ba na dai ɗayar sami ɗayar shi abin da suke nufi to annabi adam ne sai sai shari'ar Allah ubangiji ya ce mana ayi shi ne a ɗauki wannan hasasin ya auri wancan usainan wancan haka cin kuma a ruwan da dutse da ba za a saba cin kuna kenan an gane ko ga ciki na farko akwai hasan da usaina ga ciki na biyu akwai hasana da usaini misali sai wannan namiji a ruwan da mace sai mace nan a ruwan da namiji annabi adam sai ya gaya musu wannan saboda haka kai kabilu da yake kai ne babba yanzu za ka auri waccan matar ne da aka haifa da habi shi kuma habilu shi ne kaninka amma zai auri wannan matar ne suke yadda ce wanda kuka fito ciki daya ya gaya masa wannan to shi kenan sai su a a ai wannan kawai faɗin ka ne ra'ayin ka ne ba faɗin Allah ba da shi ne sai Allah ya ce musu karraba ku bani yanzu ana so a yi kamar zuriya kenan ko a gane yace to ku kawo wani abu shi Habilu makiyayi sai dauko wani kamshin wani rago mai kyau da ya kawo kosheshe ya aji shi kuma Habilu manomi ne sai dauko zangarniyar da ya riga ya bubbuge hasin ma sai kawo sai sai ba yi Allah ya kiga dama su karba su kiga dama su karba ni na gama na abinda ne fi lamar ba to shi Allah wani da ke ba mu labari na arafa duk bila ne hali ba Allah wani da sai ka bi na ɗayan nasu wa huwa habil bi an nazala narun min as-sama'i fa akala qurbana shi ke qurbani shi ke nan sai wani abu ya sauko daga sama wasu malamai suka ce kamar wuta ne sai ya cinye wannan abu kuskure da an dauke shi ne idan an dauke shi ne malamai sun dauke shi to wannan rabon ne ake zo a fashi din na Isma'ilu da shi a wannan riwaya ne idan kuma ana bakin ya gwada shi ne da alayya ne ya karfe shi duk malamai suna faɗan wa wasu sai an gwada abin da yake an karɓa ne wala bi ta kabbar min al akhari Allah bai yi bai karbi na dayan ba ko wa kabilu maga diba wa da mala hasad fi nafsi sai fushi sai boye hasada a cikin ransa ila an hajji adam har zuwa lokacin da annabi adam zai tafi aikin hajjin nan duk shekara yana zuwa su abin sun sai hajji arba'in gobe da arba'in duk shekara sai ya zo sai ya boye wannan cewa tunda ina ya rufin ga abin da zan yi idan ba wani bayan na kawai da aikata abin da za a aikata shi ba na gyarin yana ya ce tunda ya cikin bayani yanzu idan na je aiki na ce na dawo za a yi auren nan shi habibu zai aure da mila shi kuma habibu zai aure da mila shi kenan sai kala da ku sai shi ka habibu ya ce la'abtu nan naka in ba wani mai zan kashe kala lima ka sai ce me za a kashe ni sai ce duk Allah bangiji ya karbi kurbani ka ni bai karbi na ba ƙada ita ma ta kabalu lahu min al-muttaqin sai kuma sai Allah kan yi yana karban wannan aiki na masu tsoron Allah ni ba ni ya sa Allah kan yi karba Allah kan yi ya ga dama zai karba ni ya ga dama ko bare karba din to malami sun ba kan da yawa akai wannan magana cewa shi annabi Adam ya aiya nan guda biyu Allah kan yi yana so ya nuna mana aya ne cewa kullu ana samun sa'idu ana samun shakiyu النبي صلى الله عليه وسلم حديث ياتي عن ابي عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق المصدوق ان احدكم يجمع قلبه في بطن امه 40 يوما فترا ثم يكون اشد مثل ذلك ثم يكون منغزا مثل ذلك ثم يرسل اليه الملك ويرسل ويرسل ثم يرسل اليه الملك فيكتب به الروح ويمر بأربع كلمات بكلب رزقه وأجله وعمله وشكيه أو طيبه هو الله الذي لا إله غيره إن ألكم لأعمل بأعمال أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيجب عليه الكتاب فيعمل بأعمال أهل النار فيدخلها وإن ألكم لأعمل بأعمال أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيجب عليه الكتاب فيعمل بأعمال أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم a cikin wannan dogon hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana cewa ash-shaqiyyu man shaqiya fi batni ummihi wa sa'idu wa man sa'ida fi batni ummihi ranar da mutum zai zama mutum kirki ba wasu ya zo duniya da bane a duran da Allah ba ki da riga halitta ya riga ya rubuta ba shi sa'idu ne in mutumin kirki ne in shaqiyu ne ma ya riga ya rubuta ba a cikin wannan dogon hadisin cewa Abdullahi Mas'ud ya rawaito daga Abi Abdurrahman الله سلم يا باب الأباري لا والأباري هذه السكتة حدثنا أبو أبو على دينا يا باب الأباري سوى سنيد يوم أنا ترى لسه سريع كم تيجي ما يتيسا سوى وانا دريد أشيء نتفتن أربعين يوما ينا مني وانا أربعين ثم يكون على كثر سنة يزمو بلديني مثل ذلك لما وانا أربعين ثم يكون ملغة سنة سيزمو صوكا وانا أربعين in aka yi wannan kwana da yi lashe ne maza abin gida ya riga ga mutum sai lafta masa nama za a kuma su ya zama da kuma da kuma ya zama da mutum to yanzu abin da ya rage su mai so da ya yi mana sai a tura masa bala'ika ko ya kuma yi ruwa zai kura masa rai in yanzu ya kura masa rai ko ya kuma da arbai kalimati zai umurce shi ne da kalmomi guda hudu bi kalbi riski in mutum ne zo da zai arziki ne ko ba da arziki ba sai zai zai cikin masu kuɗi ne ko zai zama zai cikin masu yaga za a rubuta wa ajali shekara nawa zai yi da kwana nawa da watanni nawa da satuka nawa da mintuna da kike duk abin da zai yi ajali mu'amali da kuma aikinsa in yanzu zai aiki mai kyau ne ko zai mara kyau to ranar da rubuta sannan abu na hudu shine wa shakiyun aw sa'idun shi wannan mutumin kirki ne zai zama kuma ko zai zama kafin haka to wannan kamar da kulba da kulba da sa'idun man sai da jibar da ne to nan da Allah miji da yayi ka kuna san ki tara da kini na Allah ne Allah miji da ya riga ya rubuta to bayan na Annabi sallallahu alaihi wasallam ce wallahi alladhi la ilaha ghayruhu la ilaha illa Allah miji nan da babu wanda ku ta sai shi ina alaikum li amali bi amali ahli jannati sai dai ku zai aikata aiki aiki aljanna dama ya kunu bai da huwa bai da illa ziramun har sai ya kasance tsakanin da tsakanin aljanna bai wuce zira'i ce ba bai zuwa da kitab sai ta bin da rigaya shi da ma dan wujari bai zuwa da kitab sai amal bi amali ahli nari sai kula sai aikata aiki ne aiki an ga boye mutu shi ke da yake nan wa inna alaikum li amal bi amali ahli nari wani kuma zai dinga aikata aiki irin da yan wuta dama ya kunu bai da huwa bai da illa ziramun an zai kasance tsakanin da tsakanin shiga wata bai kan bai rage ba abin da ya rage bai wuce kamar birayi ba sai shi ba da kitab sai littafin da rigaya sai a wani bi'amali a jannati sai zai aikata aiki ne yake aljanna sai kula ko ya mutu sai shiga aljanna to wannan magana ne abin da ya sa muka kawo ta nabi sallallahu alaihi wasallam nan yana gaya mana cewa wannan da ya yana daga adamu ne guda biyu amma ɗaya a sa'idu ne ya kuma a shigiyu saboda haka shi hamilu huwa sa'idul maqtul shine wanda za a kashe kabilu kuma shine a shaƙi wanda zai kashe wa zahirin aya annahu ma min auladi adam bi sulbihi zahirin ayan nan da kuma abin da fi bayyana cewa wadannan ya annabi adamu ne amma abin da yake nuna wannan cewa fa ba sallahu guramatin nan wanda zamu zo mu so shi a nan gaba malamai dai sun maganganu da yawa akwai wanda suka ce su suna ga kamar bani isra'ila da suka ce a ai an ce inna ya adama babu wani babu wani abin da yake neman wani zagaye zagaye an ce ya annabi adamu inna ya inna ta suna ne na mutum biyu ɗaya annabi adam su ne wannan abin ya faru da su to shi habilu shi ne mutumin kirki shi kuma kabilu shi ne wanda yake aka sun wannan wasu masu wal awal wa sai wasu masu suka ce ko awal auladi shi kabilu shi ne farkon dan annabi adam wanda aka kashe aljanna ne lokacin da ya sabo wani nan ma sai ke ni ba aljanna aka haife ni kai kuma dan kasa ne aka haife ka an kasa aka haife ka mu da aka haife mu aljanna inda muke jin daɗi muke jin komai da komai kai kuma da aka haife ka har kasa ba ba yadda za a yi ni da za a wuri wance ko kuma za a wuri wance shi kenan an suke abin da suka yi nan dai malamai suka ce lokacin da sai dawowa ba ta haife shi a san aljanna ba ta yi irin kwadaitun kwadaitun nan da mata suke yi ba sannan ta haife shi ne ma irin babu zuban jini da dai wasu irin kazar abubuwan kazar da zarrufa da mai tsarkar ba don wancan wurin ba wannan wurin ba ne amma sauran yayan da ya ta kasa nan suna da irin wa'annan sai da ƙarfi ne yake cewa ainihin ibnu da jannati idan aljanna ne wa anta ibnul ardi kai kuma habi da kaza ne kada khairu minka ai na mika alkhairi wannan dai ya tabbata kamar da malamin suka faɗi cewa sai dawo wa wuta aibi ciki ciki guda 20 fi kulli bannin zakarun wa unsa ko cikin kowane ciki tana haihuwar mace da namiji sai namijin nan ya kasance ya auri wancan ita kuma ba ta auri wannan yanzu da kabila ya zo yace zai kashe habila za a samu rai kenan ana yi wa mutum biyu mace da namiji ga mace da namiji ga da mace da namiji har guda ashirin ana da mutum nawa arba'in to yanzu an zo an kashe habiru idan aka kashe habiru za ka kashe ana da mutum nawa kenan talatin da tara a cikin wayannan ya'yan da ake haihuwa na mace dai ba ta da miji to kuma duk duniya babu gidan makwanu babu gidan kawule da gidan kokore kuma Allah ba gidan da turayu kuma ake kowa ya aure Allah tabaraka wa ta'ala cikin hikimarsa yanzu zai dawo za ta yi ciki za ta yi mutum da ya tak shi ne annabi shi su alaihi salam don ta haife shi a yare su ta abin da suke nufi da shi su shi ne ibadullah Allah bangiji ya ba ta baiwa ta a yare wani to idan ka haife shi yanzu shi kuma shi ne zai fara kasancewa mutumin kirki a cikin ƴaƴan annabi adam saboda haka nan Allah bangiji ya ba shi da zai guda hamsin ne da muka faɗa Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko da zai guda ɗari nan duniya kafin ai guda hudu ɗari da hudu yake da su guda hamsin an ba annabi shi su alaihi salam guda talatin an ba annabi idris guda goma su bi ibrahima guda goma su bi musa kafin a ba shi al-taura in kada zai baka guda ɗari bayan nan ne Allah bangi zai ba annabi musa al-taura ya ba annabi dawud zarura ya ba annabi isa da jila da ba da salatu da alqur'ani to yanzu da ake ce zamu karanta kissa ne suna da tsatsai amma ina ga sai bukatar da dinni bayani ne domin mu gane menene ko kuma bayani malamai suka ce abin da ake nufi da abin da ya sa kawo wannan labari cewa Allah ubangiji ya ce muna kinsa da mu wannan labari bi hakki da gaskiya aljaru wal madru ne yace wal ayyuna mutallika bi mazukin sifatu limazzari masu da tasbiru kullu tilawatin mutalabbata bil azmi abin da ake nufi da wannan nan ya rasulullah ka karanta musu karatun nan karatun nan da yake haɗe ko yake cutar da gaskiya ya rasulullah in kuma yana halin yin fa'ishin kullu ai kullu alayhi halu kawlika mutalabbatan bil haqi ina halin kuma ya rasulullah ka karanta musu wannan domin kai in ka kasance mutum ne mai faɗin gaskiya ya rasulullah mai gaskiya ne kai ya kasance makul ne kuma ya rasulullah ka ba su labarin ka ba su labarin muhimmin aya guda biyu domin wannan labari na gaskiya ne wa kullu sirri malamai tasiri sun ce kowane magana da gaskiya yana da inganci wal maqsudu min zikri hadha al-qisasi al-akhbar bima tilkutu bil qadima hikimar da Allah Allah ubangiji ya ba da wannan labarin domin yana cikin labarbarun da yake cikin littafin da suka gabace shi Annabi sallallahu alaihi wasallam da ta kuma hujja ala arba'iha wa ghairi domin ya kasance ya gaya musu hujja da kuma wasunsu al-akhbar bi halin jumlatil mu'jizat ba da wannan labari yana daga cikin alamun cewa sun kula da sallama shi mujiza yake nuna musu ai baya nan wannan labari ya faru kuma yana cikin labarun da suke gogoyo a cikin littattafan su annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu annabi adam shine mutumi na farko da Allah ubangiji ya aiko ko kuma ya bashi annabta to ga shi ga abin da ya faru lalle da ya gama gaya musu wannan labarin da kissa ta nuka bawo bani Isra'ila nan da suka ce ka lalle maganar nan gaskiya ne a ƙarshen dai magana ko sun su da suka karbi musulunci in karaba qurbanan malamin sun maganganu da ya kan cewa menene kurban kurban shi ne ma yi tsarabu biyi ilallahi shi ne abinda mutum zai yi kusato wajen allah ta bara ko ta'ala to zama ba zari ka annabu kana da shari'a adama shi kuma kurban sun ya kasance ana yin da shi shari'a annabi adam mu yanzu kaman ba ma yi kenan idan idan ka bira aulada idan mutum zai zo zai yi aure zai auri yan wanda cikin kamar yadda muka mun faɗi wannan suna ta kurbani yan kurbani zai nuna allah ubangiji ya kasance wannan bai kasance wannan ba to har ya kasance dai shi Kabiru ɗan uwan Habil ya kasance ya da shi ɗan uwansa zai aura alhali kuma ba shari'an da aka gaya musu bane har ma yake cewa annabi Adam din cewa wa qala innaka ta'muruna bil ayyuka yace wannan da ya ayyuka kake gaya wa Allah an sai wani yaro ya ba masa sarkunya wannan a cikin samu ke eh ana samun yayin da suke yaro da sarkunya wala baki ziyara Allah baki ziyara wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana ya riga ya yi da hukunci ya gaba ya riga ya umarni cewa kan abota kowa ne ba shi ba amma abin da za ka yi in ka gaba bota Allah ka zo ka yi ka biyayya ba abu da lawa na tilku bi shi rubi wani jari isan idan mutum ya ce bare bare ba masa biyayya ba ya zama da mara kirki kenan kamar wannan dan annabi Adam ne yace masa innaka ta'muru la bi ra'i kalami indillah wannan labarin da kake ba mun nan a ayyuka ne ba da gidan Allah ba kana da kuma annabi Adam ya ga musu cewa ana ba kurbana abinda za a yi yanzu tunda kin shi dan ba ko kurbani ku kawo ayi kuma su ka bar duk wanda aka tarba masa duk wanda aka tarba masa sai mu sai mu bashi shi da da ci a ruwan shi to ba za ba habilu ba ka da kafshin shi habilu da ma maki yayi ne sai sai kawo rago ina hasalin gane mai yiwa ka rago daga cikin wanda kiwo ta wa ya fi so ya fi koshi ya fi kitse sai kawo shi ko za ba habilu shi wanda habilu in ji wasu malamai suka ce alkama ya kawo lalatacciya wasu wasu kace a zangarniya ne irin na gero wanda daga abubuwan ƴaƴan ba ko abin da yake zangarniya ne da ya kawo sai je ba kai a gaban wannan rago sai ya ce Allah in ka dama ka karba in ka dama ka karba ni dai na riga na yi kawai cewa abin da na abin da ne niyyar da kuma baran fata ba wannan nazarin da nazarin ala kafshin habila farakadu ya kace sai wani wuta ya sako ya kona da ragon nan wanda kabiru ya kawo wanda habiru ya kawo wakila na kwa ila sabai usman da kuma kace an dauki abu idan za su mani hatta na zalin da wasu zafi har lokacin da aka zo kan san annabi isma'ilu da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wannan sabani ne na malami to shi kenan daga gaje dai faga ziba sai shi ya rushi din kamar yadda ayat ta faɗi sai dan wannan sai kuma inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin Allah ubangiji yana karɓan abu ne a wajen masu tsoron Allah ai walam yakun min daga taqwa ai babu wani tsoron Allah da yake a wurin ka ne domin da babanka ba ka zo kana da babanka ka zo kana cewa kana jariya da shi ya fi kaza ka fi kaza wa adamu kilasika kuma da rashin kilasi ka bin qurbani ba ka yi abu mai kyau a wajen qurbani na kuma wala ba ka yi kilasi ba to shike da wannan shine da aka sai farkon magana kenan ayat ta gaba da cewa la in basatta ilayya yadaka la in basatta ilayya yadaka tabtulani ma ana bi batinin yadi ilayka la aktulak inni aqafu la rabbal alamin Allah subhanahu wa ta'ala ya gaba da cewa قال شي لئن وصلت إلي يديك لتقتلني ما على لباس يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين فسي هابيل يسي متى لئن والله وصلت إلي يديك إذا شوف hannayenka litattula ni domin ka kashe ni ba da riba su ne ni ba nan buɗe hannuna ilaika zuwa gare ka ne abdula ba ka ba ila kula da domin in kashe ka ba don me yasa idan ya kafa Allah rabbal alamin domin ni ina jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ubangijin talibai wajen dubi fi fi fi wajen dubi fi fi ba su kamar yadda aka rubuta a nan cewa in ka ɗauki hannunka za ka kashe ni ni ba nan ɗauki hannuna ya kashe ka ba malamai sun maganganu da yawa akan wannan magana da za mu ɗauki ɗaya guda biyu ne da yake hannu in ka ɗauki hannun da za ka kashe wani in wancan ya samu dama ya kamata ya shi ma ya kare kansa hadin salatu sallam akan hadisi ya ce idan ka ɗauki hannun da za ka kashe wani da niyan ka kashe shi shi ma sai ɗauki niyan ya ɗauki hannunsa da niyan kashe ka dukan ku za ku fita cikin wutan aka ce me yasa ya rasulullah wannan ba an kashe shi ne shine ya kai wannan abin da ya kashe wuta saboda ya kashe mutum ne ba ma ba ne maktuli sai da shi ba yana kudin ya kashe da kowace ne wannan hukuncin kenan amma shi yanzu a abin yace ko ka kashe ranka zaka kashe ni ni ba da kashe ranka ya kashe ka an gane magana ko a wani hadisi nan sallallahu alaihi wasallam ya ce al-qatil wal maqtul fil nar da wanda ya kashe dan da kashe zuwa shi gobe zaka ce ya rasulullah wannan ai shi ne aka kashe wannan kuma shi ne ya kashe abin da yake wannan mutumin mutum domin shi ya kashe wancan sai da shi ma wanda wannan kashe yana da niyya ko da zai kashe wancan ne to shi wannan ba shi da niyya ko da ya kashe wannan saboda ka baya cikin wasu hukunci ke inni akafu Allah rabbal alamin ni ina jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ubangijin talibai na
إني أريد أن تكون باسمي واسمك فتكون من أصحاب النار فذلك جزاء الظالمين.
shi kenan sai shi abilu yace inni uridu a inni uridu an tabu a bi ismi wa ismika wa takuna min ashabin nar inni cewa ni uridu ai bi ma'ana na uridu ba na nufin an tabu a an tulbin an an tuzau da indawo bi ismi da zunubi na bi ismika ne da zunubin kashe ni nan da za ka yi wa ismika da kuma zunubin ka mara kyau din nan ka takuna min ashabin nar ka kasance daga cikin mutane ba bauta wuta wala wuri ta wani abuwa da ce gani ba na so ka dawo da zunubi ka da zunubi na duka hada gaba ki daya saboda haka ni ba na kun kana ni yanzu ka kashe ni ni ba na dauki ni tsaro na gani ya kashe gaba zalika zalika sakamakon wannan da zamu zalimi ne shine sakamakon wanda suka ce azzalimai wanda suka zalunci kawunan su suka kashe yan uwansu fadawa Allah فطوت له نفسه فدلاته فبدله فأصبح من الخاسرين لا يقولوا أنه نفسه بل عجيب فبدلوه بأطباع من الخاسرين ولو أنه أي زين له نفسه غير تتكوى سامتا بل عجيب يكتل هو الناس وقتله لن تكتل يكتش فأطباع أبوات كان سيوا يقري قد يكتل إلى الخاسرين cikin mutane wanda suka fi ta ba kuma su asara bi kalli wa lam yadri ma yasbu bi da ya kace shi kuma sai rasa yadda zai yi da shi li'annahu awwalu ma yushu ala wajhi al-ardi domin shi ne gama ta farko akan doron kasa ba kawai za mu mutum ya mutu amma ta sallah an gunne shi balle ya gani bai taba gani ba min bani adam wanda shi ne gama ta farko akan a cikin zuriyar annabi adam alaihi salatu wassalam saboda haka ba wa da wa lalali a nan kafin mu wuce malamai sun maganganu da a kan cewa nafsu tana da hawa hawa ko guda biyu ko guda uku ko guda uku ko fiye ana da baka wata hana ya gaya mana ko nafsu da ke cimma da al'amara amma ba bari ko nafsu inda nafsu al'amara sun bi su wannan rai ba ta ko bai sai dai ta mutum mutum da aikata mummunan abu akwai nafsu da ke cimma da nafsu lawa la ku biyo min kiyama la ku bi nafsu lawa ita wannan rai ita ya wani abu za ta dinga zargin kanta me yasa ta yi kaza ne me yasa ta yi kaza ita ce nafsu ta biyu akwai nan da wanda ke tabbata nasul mulhama alhama fujura wa taqwa idan kuma wani lokaci za ta yi ilha wani lokaci ana mata ilhama fajirci wani lokaci kuma ta yi wa kanta ilhama wani abu makamancin wannan ko dai ilhama fajirci ko ilhama tsoron Allah alhama fujura wa taqwa Allah ubangiji shi ne yake yi wa wannan rainin ilhama wani lokaci da kasance fujur lokaci da kasance mai tsoron Allah shi ne nafsu na uku akwai wata nafsu da ake ce mata nafsul mulmainna ya yi wannan nasu mulma'ina irbi ila da su kira da yadda marbiya ita kuma wannan nasu tana da rasuwa saboda su wanda neman alaƙar zai lai ta mai nuna ita kullum a cikin rasuwa take suke a wani Allah take to in da wuce wannan za su samu radiyar marbiya wal kulisi ibadi wal kulisi to idan nasu ta kasance ba su da kyau irin na wannan za ta dinga umarni ne da abubuwa munana babansa ne yake masa magana yana musu da baban abin da baban yake faɗi daban abin da yake aikata ba ya ce masa Allah ubangiji ne yace ku ko bani gashi gashi yace lalle idan zai ba ku kama na kada bi abin da nake niyyar yin nan za a aikata shi wannan nafsu ne da yake ce mata nafsu amara ta jisi wanda take umarnin mutum da aikata mummuna to wannan ka ga sai da bai da nafsu kenan ba sallahu baraban فبعث الله غلاما يرعد في المدينة فيريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغلام فواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين نعم الله سبحانه وتعالى يقول فبعث الله غلاما يمشي في الأرض يريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغلام ware ta wata zai asba min nadimi to shikenan dai yanzu kan duk abin da ake so a yi ko yake so ya riga ya aikata shi aiki mummunan ya aikata shi shine ya kashe dan uwan nasa yanzu baban nasu baya baban nasu ya tafi aikin hajjin nan baya da saboda ya aikata abin da yake so aikata ya kashe shi Allah tabaraka wa ta'ala sai yace da ya kashe shi sai ya tsanda zai da shi domin mai taba gani an tone rami a gurin mutum ba ya za a yi da shi su ba da kan suka ce zai dauke shi akan kai ya yawo da shi san da yi kamar mota ko suka ce watanni wasu san da yi kamar shekara ma yana yawo da shi domin bai san ya zai da shi ba shi kenan da ya kashe shi yana yawo da shi sai nan da nan Allah bangiji ya aiko ngura ba ta kaka ya ba su bin harbi ta zo sai ta dinga turan kasa ga min kari yana turan kasa da zunkutun bakinsa ko biziriri da kafarsa ko yasiru ala wurabin bayitin su kakaki biyu da suka zo suna faɗa domin a nuna masa yadda ake gulle mutum yana faɗa ya sako ɗan uwan sai kashe shi sai ya sauko kasa sai yana sa bakin da kuma sai yana danka sa sai daga sa kawai yayi kamar rami sai ya tura sai ya gulle to haka ake yi da shi da sani ba liwayi liwayi kuma ya koyi wani sama da ke domin ya nuna masa sai yadda zai suturce sau'atu gawan a kai ɗan uwansa faƙala ya wailata larabawa sun ce ya wailata suna cikin kalmar da hamsuri ne kalmar ce ta asara ya ce to a yi asara ajansu da na gajiya an haku ne bisa hada ulari da ya kasance lokacin irin wannan hankaka wari sama da ake ta yadda zan yi su turci dan uwana ba a fara ina nadimi na tsewa ya gari a kuma suna dama laraba suna ce su atu abu mai muni sau'atu mutum baya son ganin gawa ba zama dole dole ya gani haka na kuma al'aura ko da makamancin wannan shi ma mutum baya son ganin su laraba suna ce dole abu mai muni suna ce masu sau'atu shi kenan sai ya burne da uwan nasa kamar yadda ya ga wannan ya uwansa a kakar nan jayi to fa hamadu fa hamadu ko ala dari a fi jiradin ila arba'ina yawan wa ila sana wasu malamai suka ce ya yi kwana arba'in yana yawo da shi wasu suka ce ya yi shekara an wajen cewa annabi adam alaihi salatu wassalam ya kasance ya tafi wanda ake hajji na uku fadarin nan to sun daga lokacin da aka tsira a kasa sanda ta girgiza kamar kwana bakwai tana ta girgizuwa sai kasance a wannan lokacin jini ko kuma na shan jini farkon jinin nan kan kasar daja kamar yadda suke shan jeruwa manadalla manadalla Allah mai gizo kira da zama ce ya kabila ina na kwanka habil yake wallahi ba ba inda yake ba ko ka kaje shi ne ko da ke cewa ba kun alaihi da kiban ni ba ni ne nake lura da shi ba duk dai maganganu ne ba maganganu ne masu a wanda ya kamata ya faɗa bai zuwa Allah ne ma bai yi masu magana sai ya kace masa ina dan uwanka dan ina dan uwanka ina sai ce shi da sanin da yake ba ai ba na lura da shi haka ne ina jinin sa sai ce a babu jinin sa daga ran Allah bai yi daga yau ka sa ka da shin jini ko ma ba yake ba sai dan adam ba in za ka sauki dabba ka yanka ko ko tinkiya ne ko rago ne ko kaza ne ko menene kasan nan ba za ta shawo jini ba in zai shekara gurin sai zai bushe kawai tun daga wannan ranar ne amma da kasa suna shan jini ta sha jini a bila to inda aka zama ce ya kashe shi na yake to nuna miki na jini yake ai babu jini ai na jini ya mutu na kashe shi to shi kenan ba ga jini ba za ka ce ai da zama ba ga jini ba sai ai ba kashe shi ba Allah ban yaje sai haramta ƙasa ta sha jinin ɗan adam ko kuma ta sha jini ga baki da wasu daga wannan an wato cewa lokacin da kabila ta sha kabila annabi adam yana maka kuma lokacin adam ba shi ta ka shajaru tun da ake duniya ba taɓa samun kaya ba a ranar bishiya ta fara yin kaya sai kaya kawai ta fito a cikin wata bishiya to daga nan sai shi annabi adam ya ce kaya wani abu ya faru da rai da ake ma duk abubuwan da ake ci ko su fara tattaunawa da idan kana son ka ci ƴaƴan bishiya ko wani kana duk masu zaki ne ba masu bauri ba masu tsani ba masu wani kala abu duk ganye da kake so ka ci duk babu ganye mai babu ganye mai daci ko ganye mai bauri ko ganye mai wani babu ganye mai tsami duk bauri mai daci ne za ka ci kawai za ka kama da annabi ka tafi ne in lokacin sai abinci ka yi ganye ko ka ci ƴaƴan bishiya ka ci babu wani abin da zai faru a wannan lokacin kafin kashe habi to shi kenan annabi adam yana hanya sai ga kawai kasa ta yi kura sai ga ganyayen bishiya sun cancanta yadda ki yayan marmari ta sai jo suna da tsami wasu kuma suna da daji ka wani abu ya faru da wani kasar don shi da sabon da ya faru lokacin da ya dawo ya tambaye kafi da ina ɗan uwansa da ya ce ai dama baka bani gadin ba kamar da yadda ya gaya wa Allah ne ya sake mai tafi shi ya ce ko ka kashe shi ne ya ce to ina kashe shi ina ina kashe shi to ina yake ai ka ga sai ka kulle shi kenan bai san inda yake ba shi kenan sai malamin suka ce shi ne farkon bakin mutumi a cikin bakakin mutane a wannan riwaya ce duk da kan su wanda yi annabi adam ya riga ya tafi za a zo a samu annabi nuhu wannan kan duk za su kare ne yanzu annabi nuhu kuma idan ya zo ya haifi hannu da samu da yadi to malamin su baka gano da yawa ina ga ba lokacin magana ba ne za mu so da Allah baki da nuna mana to shi kenan dai sai kasance yanzu jikinsa ya yi baki dukkan jikinsa ya kasance ya baki saboda ya yi ya saki Allah tabaraka wa ta'ala shi annabi Adam sai ya fushi a gare shi sai ce to ba ruwa na da kai kama na daga yanzu ba ni ba kai malamai suka ce sai ya biyo salma sannan da yake so zai aura ya dauke da ya tafi da ta can kan dutse in ji wasu malamai sai iblis sai zai ce masa zan baka shawari ka san abin da ya sa wuta ya ce ne kurbanin habila bai ji naka ba ya ce bai ce ya kasance bai na bauta wuta ya wuta yake bauta shi tsaya aka yi ba ya ci to shi ke yanzu ba ka shawari ka hura wata kawai zuwa ka bauta ba ai mun sana ba inna inna shida da kuma aduun fata da zuwa aduun ko to shi kuma yanzu zai gamu da zai gamu da sauran ƙarin aiki kenan sai fa bayan baitun na sai gina ɗaki ne musamman ko gida ne na wuta ko awwal mutum bidan na shi mutum da ya fara bauta a wuta ba abadan na shi mutum da ya fara bauta a wuta shi shi kafin din nan amma wannan ne ba shawari fara ma mun bin darasin faka zarafi shikenan sai kasance yan eh wa kana qabilu la yamru hada illa rabahu sai kasance yanzu ya zama mutum ne mai tsiba kawai ni mutumin da zai ya kasance da kiti da da shi ba kwale ibn al-kabila haba sai wani daga cikin ƴaƴan da yasa wanda kasance makamo ne shi ba da kansa sai da shi sai ji masa kai da makamo ka tsada ma kai ba ta so da kai yace a babaka yace wannan a babaka ne kafin shi ma ya dauki dutse sai zai fi shi baka tarar shi ma sai kashe shi to shi ke nan da kawo ma sai ma ya rike da shi ma sai kashe shi to dai wannan ya kasance su da ma kawai mutane ne na barna ba su da aiki sai barna ke yanzu jikarsa ne ya kashe wannan mutumin kai ke sai kasance su zuriyar sa kawai zuriyar kabilu yin su dole da tsaji wala ya su ko ya kasance su kaza su yi a cikin kasa ba ta gyara ila an ja a dubana a lokacin Allah wani zai kawo bayan a rabi lukun nan ya zurme da su ga baki ɗaya sai kasance babu wanda ya rike a cikin su sai zuriyar annabi shi su annabi shi su nan za ka haife shi bayan an kashe habila da yi wata habila ne zai zama mutumin kirki ko tun da kashi an ce za a zo a kashe shi ya ta shi bare ya rafa Allah wani ya ta an kashe shi a tafi da shi to wanda ya gaje shi shi annabi shi su nan shi ne zai haifi ƴaƴan mutanen kirki wanda Allah wani zai ba shi litin zai gudana da kuma wannan kamar ne mai wasu da suka faɗi dai annabi adam bai rasu a duniyan nan ba har san da ya ga jikokin sa kamar mutum dubu a rabe wannan dan wane ne wannan dan wane ne wannan jikan wane ne domin da ba ya ji yaya kamar guda guda arba'in ko maza ashirin maza ashirin ko a gwanda suke tsayar maza ba ta yi rabuwa cikin kuna da wuce goma sha biyu a nan sa bibi ne in ana bakin da gina ma ta fi ko sha biyar ko har nawa shi daga asalin su zai dawo da aida wannan da shi na takaice tarihin ko labarin ƙabilu ya kashe habibu suka cikin da ya ce ya waila tarihin nan ai kalifatu hasirin cewa an ajantu na yi mamaki ko kuma na na gajiya na na kasa binne dan uwana to yayin Allah ubangi da turo masa hankaki sai an kaka dai ta kashe daya sai ta binne ne shi ma sai ya ga yadda zai yi binne mutum kenan domin shi ne farkon gawa a cikin kamar shi ba sai shi ne na farko wakatan na ala bani Isra'ila Bismillah, ko lokacin
لأجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد بلاد فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمشركون na Allah tabaraka wa ta'ala sai ci gaba da bada kisan nan mun ce wannan kisan da aka bayar ta yana da adam din nan tana da adabi ne na wannan kisan muqabahu wa Isra'il din nan sai sallallahu alaihi wasallam yana ba su wannan labarin ne domin abu ya ba su mamaki ya ce shi annabi ne ya kare karanta wannan labarin Allah ubangiji ne ya sanar da shi Allah ubangiji ne ya sanar da shi dukkan labarun nan duk abin da yake ga musu na cewa muqabahu wa Isra'il ga ji ga ji abin da ya faru da su lalle sun san wannan labarin yanzu ya gaya musu annabi adam yana da ɗaya guda biyu ɗaya kashe ɗaya gaji gaji ga abin da ba ya kasa kunne shi duk sun samu labari to wannan ya kasance mu dila shi zaki sa alqur'ani shi ne babban mutum annabi sallallahu alaihi wasallam wanda duk abin da kake nema zaka samu a ciki akwai labarin mutane da suka gabace mu akwai labarin mutane da muke nan yanzu akwai labarin mutane da su ran bayan mama a cikin alqur'ani da ke samu wannan Allah tabaraka wa ta'ala ta ce wa cewa ila dilizali قبل على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس فقتال في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءهم ولقد جاءهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمشركون Allah tabaraka wa ta'ala yake bilin zalika kamar haka ne allazi fa'alahu qabilu abunda qabilu ne ya aikata da kace dan uwansa habilu katabna ala bani isra'ila muka rubuta wa bani Isra'ila annahu ayyana al'amari yake man katala nafsan duk mutumin da ya kashe rai bi gairi nafsin ba tare da ta kashe rai ba aw bi gairi fasadin ko kuma ba tare da ya wani sarna a kasa ba a cikin kasa ba min kubrin aw dinan ma'ana ko yayin kasa ya kafirce ya yi ta kenan ko kuma yayin zina wanda shi mutuni ne aw kari dariqin ko kuma yanki hanya aw na yi kuma kamar jin wannan to ko kana ma katala nafsan da ne dai yake da kamar ya kashe dukkan mutane ne gaba ki su in dai ka kashe ne kwaya daya to dai yake da ka kashe dukkan mutane gaba ki daya wa ban haya kuma duk mutumin da ya raya ya ji nan shi ne in tana min kadal ya mana ya hannu bai kashe ta ba ka anna ma haya da su shi ma dai yake da ya raya dukkan mutane gaba ki daya ali ibn abbas ibn abbas yace wannan Allah ubangiji yana nuna cewa duk mutumin da ya girmama rai ya kiyaye ta to lalle yana yana cikin wannan abin da yake faɗa da shi ba Allah ubangiji ya ce duk mutumin da ya kashe rai to kamar ya kashe dukkan mutane ne haka nan wanda ya raya rai kwaya dai ba wajen ja'alun ai bani isra'ila rusul da hakika manzanni sun zo ga isra'ila bil mu'jizat ko al mu'jizat ko zan musu mu'jizozi amma kuma inna kasira min sai dai da yawa da yawa daga cikin su ba da zalikan bayan zuwan wannan mu'jizozi da ayoyin nan sun kasance da musulmi da filarki suna barna ne a baya kasa mujahidun al-hadda suna yadda da iyaka ina tsaye da su bilkubri suna kafurci barkali suna kasance mutane wangai da zalika da wani wani ita wannan aya tana maganin kiyaye haƙƙin ɗan adam ne mun zo wani zamani da ake cewa wai addinin wai addinin musulunci ba a kiyaye haƙƙin ɗan adam domin wani lokaci addinin musulunci ya ce in ka yi tsada ya kai rukuni na da wurin muke malikiya an ce a yanke hannu ko a yanke iyalan in ka zaki a yanke nan in ka zaki a yanke nan Allah tabaraka wa ta'ala shine halitta dan adam ala alamu wa qalam Allah ubangiji da halitta dan adam shine ta abin da ke dacewa da shi malamai sun yi maganganu da yawa akan cewa wa sadiq wa sadiqa sun da aya tana gaba menene dalilin da yasa da aka zo ana maganar ta ta aka fara kawo sunan mutum namiji wa sadiq wa sadiqa ne idan mutum namiji ya yi sata kuma ta yi sata ba kawo aje kuma ku yanke hannayensu aya tana gaba za mu ji sunan malamai suka ce dalilin da ya sa ka faɗi wannan domin ƙarfin sata yana wajen namiji ne amma ya zo wajen zina a zani to zani aka ce shi zina kuma ƙarfin yana wajen mace ce Allah ta baraka wata rani ya ce gaba ki da ya san kowa ya ce ya san ƙarfin sata da ya ka sai wani zuciya da bushewar zuciya namiji ne yake wannan shi ne yake ƙarfin wannan aiki saboda haka ana wani fara gabatar da shi a farko ita kuma wacce an zo zina mace ne take iya gabatar da duk abin da ake bukata a yi zina saboda haka malamai suka ce ita wannan aya tana magana domin ta kiyaye rai rai kwaya ɗaya da abin da idan ka sanya ta daidai ke da ka sanya duk duniya ga baki ɗaya to idan ka samu adalci idan ka samu cewa wasu su dauko ko bindiga ko wasu buga wa mutane wanda ne suka yi wannan ba musulunci bai na sai ne musulunci bai taba wani yasa ba idan mutum ya kana tsari musulunci a nan sallallahu alaihi wasallam ya zauna a garin nan na makka ya yi shekara sha uku abubuwan da aka aka yi a garin makka Allah baki bai ba shi dama ko kare kansa ba yayi ba sai da ya garin madina aka ce uzurin lizimin qadiruna bi al-uzurihum wa illa ala rasulil qadir yanzu ga sunna an ce ana tattaro su an biyo su har garin madina ba su duk wanda ya zo ya tare su ko ya sakale su su rama ko su kare kansu wallahi sai zan yi wa rasuli wa lil mu'minin ko Allah ubangiji musulunci shi ba shi da tsoro baya ta sanar fada amma kuma in ka zo gane shi bare tsaya ba zai ramu ya abin da zai cewa alkur'ani ya ce a Allah wani gizi ya ce in an muku wani abu ku rama ne don abin da aka muku saboda haka wannan ayat tana gaya mana cewa ne ba a ba da dama a musulunci a duk mutane a rika karkace su duk mutum da ya ɗauki bom ya je ya sa a kasuwa ko ya sa a wajen wani ibada ko ya sa a wajen wasu mutane wannan abin da yake sunan da ba musulunci ba bare samu aya tun daga bakar an nasu aya da zai masa ya dauki ko bai zai ba mutane ba ayi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da mutane wanda ba su addini ya zauna da su a garin makka sai da garin madina ma ya yi alƙawari da yahudawa cewa tunda ba za ku yi addini na ba an yi an yi an yi sallar addini ba su karɓa ba suratul kafirun da ta zo ko ta ce kula daga kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'budu wala ana haɗu ma a wajen da kun dini ko ne din to kowa ya zauna iya masa yadda tun da dai yanzu ba za ku ka addini na wani farko da mai wasu kuma zuwa yaƙe da kan addini ana ka zauna da su idan kuma mutum bai san tarihin kisan nasara da jirana ba ne sai gara da zuwa tsari ga nasara da jirana sun zo suna da yaya da masallacin a cikin garin nan a cikin garin nan na madina a cikin masallacin da na madina da lokacin bautan su ya zo suka ce ya rasu lallah bari mu fita mu je a kuyi shi a nan garin annabi sallallahu alaihi wasallam yadda ku abun wannan da ku a nan a cikin masallacin da ba bai ce ku kilo da kanku ba da wannan masallaci ba to yanzu ina mutum ya samu idan an san samu da kuskure kana an san yola ka san su dinka kan wasu maganganun marasa daɗi wani arna ne wani mene ne alƙur'ani bai taɓa gaya wani haka in mutum yana da addini abin da za ta masa aure da yanzu kai ga sun muke alƙur'ani ne ke kiran mutane yahudawa ya alal kitabi yake kiran da tsara ma alal kitabi idan ka samu sunan arna alƙur'ani da gaya musu duk mutum ne ke da addini akwai abu da aka gaya musu iya yana da littafi sunan sa al-kitab idan kana so ka kira shi kan gaya masa wannan ayar da suke cewa ya alal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum Allah la ilaha illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yatina ba'duna ba'dan arbaba min dunillah wa yaj'alu qulubi wa qulu shabi anna muslimun wannan kenan idan kana cewa an kai ma dan uwanka ne alƙur'ani ya ce yan kashe ma ɗan uwa ga yadda za a yi a zo a nemi a zo a wajen hukuma mun fara kuma maganar jiya cewa dalilin da yasa aka kawo hukumomi ko da an kashe ma ɗan uwan ka baka saka yanke hukunci ba akwai hukuma domin in an kashe ma ɗan uwa kai ma kai ne kuma ba zo kashe to shike sai a kai wani kashe kashe ke babu hukuma ke dole sai a kai wajen hukuma kai na hakan kuma an yi gobe musu lawa wani bibi ko in an muku wani abu da hukuma kurama daidai mu gidan da kuma amma ta wannan kurama sai hukuma idan hukuma ba ta shigo ba za a samu matsala an kashe yin dan uwa ni ma na ɗauki makami na je na kashe wani to shi ma wata ya kashe ya kashe wani za ku samu ya samu kashe kashe da yawa cikin wannan gidan ku a cikin wannan dangi to da haka alƙur'ani yana gaya mana cewa addinin musulunci ba addinin ta daga ne addinin da ke gina wa ɗan adam addinin musulunci lokacin da ya zo ya samu cewa mace ba ta da martaba komai wai zalma hudar su ila in an same in an aibi haramta ma abin da ake yi kashe da ake yi da ranta yana daga cikin abin da wani mutum ba ya musulun da ya koma gefe da koga a cikin zafi mai kuma ne ba mai tsara a cikin zafi abin da nake tunawa na yi ta abin ba da ke yara tsoron sai ta masa mene ne wallahi ka san a zamanin mu na da da indiya babu abin da muka ci jinin sa kamar daya mace ya mace wata rana ya ta rasa aka mata kulle aka mata aka sa mata gaba kyau na dauke da da zai ba da cikin ina ji tana ihu ko ko ko rai na bai ba ba kun da ba ta rai ce saboda jahiliya amma ina ji tana ji tana jana ana ta tsince ba ta cikin rijiyar saboda jahiliya ya ce amma yanzu Allah bin zai gafarta min wannan kuwa Rasulullahi Allah bin zai gafarta ma ai kai a lokacin baka sani bane yanzu ya zo ka kashe mutum ko ka dauki mutum ka je ba shi ka samu hukunci da musulunci haka nan a irin waɗannan suna da yawa sai da umar yake cewa an karanta ayar da take cewa da karman Allahu ala al-mu'minin in fasiqu rasulan min anfusihim yulu alayhim ayati wa yuzakki wa yu'allimu al-kitaba wal hikma wa in kanu min qabli lafi dhalalin mubin ya karanta wannan ayar da yawa ba fa gane lokacin yayi da yawa ba fa gane amfani wannan aya domin ku zauna a jahiliya ba in a jahiliya wanda sai ba su da dadi ba su da dadi wani mutum ne zai kama hanya zai tafiya sai ce to tun da zan tafiya bai kamata su ba abun bauta na ba yadda sai mutum ya zauna ya haɗa abin bautarsa da na dibiru ya masa hannu ya masa kafa ya masa komai idan ya kama hanya ya yi tafi yana tafiya yana tafiya sun yi diniwa ita ce balle hannu sai ya ci in ya sake diniwa sai na balle kafa sai na ci sake yana tafiya sai na balle kayan na ci ya ce na gaba ki dai sai na ci da mutum ya banda da ila ba wa wanda da ta ko kuma Allah ta ne abin bautarsa saboda haka maganar tana da faɗi ba za mu samu wani ta a yanzu ba amma dai muna kira muna gaya a 'yan uwanmu da basu fahimci karatu ba addini musulunci ba addini ta addabai ba addini ta addanci ba addini musulunci bai ce ka jefa mutane ko a cikin masallaci ko ka jefa musu a cikin coci ko ka jefa musu a cikin kasuwa ko tashoshin gona wannan ba addini musulunci ba babu wanda zai ja aya tun daga bakara nan da wani ake wai wace ake wai turi duna biyu ko a duwan layi ko ku zoyi da su su zoyi tarwa haka ne أنا أقول لهم أنه هذه قلوا إلى سبيل ربك بحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن هيك هذا كان كلام رسول الله كان يجب أن يكون هناك شيء يجي أنا لا نقول لكم وليدي فلا كتب يا مسؤولين وصير دعوة يقول دعوة لهم تسلام أزام لهم وليدي شكرون هيك أنا كنت سني كراتو سابون كراتو لا تجمع تاني بيبرتو من سلام بابا تجيب أي شيء تقول من سلام ما من سلام أيدي أنت هذا بابا a kasuwa ya sa masa man wani shoshi ya sa masa man a cikin shoshi ya sa masa man to ya rike waye ne zai zai addini addini musulunci yana kiyaye rai kwaya ɗaya ba ya ce in ka kashe mutum zai rike ka kashe duk duniya ga baki ɗaya haka ne idan ka raya mutum zai rike ka raya duk duniya ga baki ɗaya saboda haka ina ga za mu dakata a nan Allah ku gizi ya ba mu dama gobe za mu kora za mu ɗan shiri kaɗan kan wannan magana ɗin domin akwai bukata tun da karatu ya biyo kan gurin wannan hukunci ne na bani isra'ila amma haka yake a cikin musulunci ba ɗan sulala sallama da yanzu samu mutanen garin makka ya samu suna ba da diyar rai da rakumi guda da yanzu wannan ma bai canja shi haka musulunci ya tabbata saboda kan samu hukunci a bani isra'ila an samu hukunci na bai a musulunci ba laifi ba ne domin annaba iri ce in wada muka ce duk addini da ya kasance na sama ne yana kiyaye wurin mutum sa a zaruriya kan yana kiyaye yana kiyaye rai yana kiyaye addini yana kiyaye hankali yana kiyaye dukiya yana kiyaye yana kiyaye rasu duk addini inda addini daga sama yazo bai taba sabawa da wannan saboda haka da fatan Allah bai da sa mu gani wanda muka fahimta mun karanta dai Allah bai da babu lada wanda muka yi kuskure muka kula kai Allah bai da gafa sa mana Allah bai da babu albarka da ake samu cikin wannan wata sa muna cikin da za mu samu rahama da gafara da inda da mutane Doki akwai takardar da aka rubuto ana roƙo cewa wanda suka taso suka bar mai dubu tun jiya ko? Eh, amma ba su su ba har yanzu. Ana so a siya ƙara da addu'a Allah bai zai bayyana su. Ana so a yawan da karanta ita wani rinji na kafin. In sun samu ne ko bayan sallah ko ba shi a ɗaya? Allah bai zai ya sa aka yi sallah ne. Ana iya fasa mutane ba da wani Allah ya ta a gare su. har ya karanta kuma nan zai bane da rika Qur'ani da rabu ila ma insha Allah ku za ga ni za su Allah kike zai bayyana su in uwan mu ne suka fito daga gidan gudu jiya har yanzu da ba su so ba kuma ka san yadda zai wuri da yake ko ka sai a garin yomi ma a garin da ma su da wuce a wuri ne ko Allah kike zai bayyana su Allah kike ya ya sa su su lafiya ya sa su da cikin lafiya Allah kike zai bayyana Thank you. har nan ba wurin a cikin eh yanzu zan kawo akwai ɗan kama na wanda yake ake ta yana digiri biyu na yana yi a cikin yana yana ga shi ne ko ɗan ka babban ba na shiga shiga ne zan yi da mai yana ne